matsayinsa da girmansa a gun Allah tabaraka wa ta'ala to kamar wanda ya yi haƙuri ne ya yi juriya a yaƙin badar sahabin da ya je badar kuma a badar ɗin bai gudu ba ka san guduwa a filin yaƙi ba bala'in da ya kai shi ko ka fara ko istighfari mutum Allah ba ya fiwa sai zaka ji akwai abubuwa na musamman da aka ware sai ka ji an ce idan mutum ya aikata kaza ka fara ce gare shi walau farra min al ko da ya gudu daga filin yaƙi kuwa saboda gudu a filin yaƙi masifa ce bala'i ne katu to shine ma'ana mutumin da ya juriya a filin yakin badar ya daure a nan bai gudu ba to misalinsa ko musulmin da ya je maulidin maza Allah kan misalin wannan ne mun kusan wa'anda suka je filin badar irin yadda Allah tabaraka wata'ala wato ya girmama su Allah ya yi girmama su manzo Allah yana faɗa sallallahu akan sha'anin ɗaya daga cikin su ko ya faɗa akan sha'anin ɗaya daga cikin su ma adraka la'alla Allah tsara ala ahli badr fa qala sunna umma shi to fa daga matalaku baka sani bane Allah tabaaraka ta'ala ya leko ya kalli mutanen badar ya ce ku yi da hoga da mana daga na gafarta muku sai kun shiga aljanna to zuwa gurin maulidi matsayin su girman su kenan gun Allah tabaaraka ta'ala gadan lakul mulku safa ana kiyawa zai tashi a cikin mulki da girma da jamala da jalala iri iri shi mai zuwa gurin maulidi annabi kazallazi kad an faqa malan haka na wanda ya ciyar da dukiya dan maulidin manzo Allah yasa kudin sa yayi maulidi ko ya bayar ya taimaka a ƙara ai maulidi waja'a mushfiqan me yasa nace ko ya bayar ya ƙara ai maulidi saboda a cikin alim mishal maulidi abin da ya faɗa kenan ko cewa kullu man jada bi shay li maulidil muqtar e ai karamatan li khairi haifa innahu kaman waliya wanda da ya bada dan wani abu dan girma ga manzo Allah yace a maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama to fa innahu kaman wali daidai yake wato kamar shi ne ya jibinci shi ne mulkin baki da ka zallazi kar an faɗa malan wajen a mushkikan kuma yanzu na mai tausayin kansa ya zo gun maulidi fa innahu kaman baqa yawm hunain to daidai yake da wanda ya je yakin hunainu kuma ya daure ya tsaya a yakin hunain bai gudu ba saboda ranar yakin hunain fa an yi abin dariya iri iri to abin dariya za a kira shi ma ko kuma za a kira shi ne an shiga masifa ranar an sha wahala an sha wuya ranar yakin hunainu kaji dai Allah yana faɗa Qur'ani yayi wa yawma hunayn za'ajabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'an wa daghara alaykum al-ardu ma rahubat thumma wallatu mudbirina ranar yakin hunaynu iz a'ajabatkum kasratukum ranar da yawan ku ya burge ku ya kayatar da ku kuna ganin ayyau kun zo kuna da yawa ran da ba ku da yawa ma a yakin badar ku 313 amma kuka iya fatattaka mutum dubu balle yau ga kun zo ku dubu goma to da kuka ga yawan ku sai yawan ku ya burge ku ya kayatar da ku sai Allah ya ce oh yawa ne zai taimake ku sai ubangiji ya saba da hannunsa daga ciki sai muku da iyawa ku shi yasa faran tukuna an kum sha'an sai yawan naku bai tsina na muku komai ba a ranar sun mawallatin mudbirina gaba ɗaya kuka tarwatsa kuka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a filin daga an tambayi sai na abu su biya da bil haris ya da tabbata gare shi shi abu su biya da bil haris dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam babansa haris bin abdul muttalib shi ne babban ɗan abdulmutsalibi shi ne babban ɗan abu na abdulmutsalibi shi harisu hadisa ta faru karku mu ja dama na ce ba za mu ja ba buran haƙura abin magana to ai saboda lokaci nake kallo wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama girman sa asali ne kamar yadda yake faɗa ne shi zaka shi radiyallahu yana faɗa ahalan bi shahril maulidi zakarna e bil mahatidi manzo Allah sun sallama girman sa asali ne tun daga iyayen iyaye haka Allah ya dinga jerawa ya dinga tsarawa saboda ya san babban yake so ya bijar sai da ya tsara tun da kan annabi Adam aka haife shi duk wanda ka dauko sai ga wani mai girma ne wani babba ne ko da zamanin sa ba musulunci amma kaga yadda yake to sai ka ce wannan ya kai matsayin waliyi abun Allah abdulmutalib din nan kawai yana kwance a cikin kururuwan maka yana bacci ba kakan manzon Allah kaga lokacin ba musulunci ba addini kawai sai mafarki aka ce da shi an umarce shi je ya haƙa rijiyar zanzam ma'ana ya dawo da rijiyar zanzam rijiyar zanzam din nan wadda aka mala'iku suka haƙa ta tunjini mun dai san yadda aka ta samu tun lokacin da annabi Ibrahim ya bar matarsa na Hajaru da ɗansa annabi Isma'ilu a gurin yana kuka yana harba kafa a haka ruwa ya wani burbugu a gurin daga naka samu rijin zanzam daga naka ta aka ci amfani da ita zamanin jirhun kaza kaza to bayan lokaci yayi tsayi sai ya zama an manta da zancen rijiya har ta cike ta zama an cike ta gaba ɗaya ba rijiya gurin kamar ba rijiya saboda haka a wannan zamanin ba wanda ya san suna da tarihi a kansu cewa an taɓa yin wata rijiya a nan gurin santa zanzan amma yanzu ina take ma ba wanda ya san gurin to shi abu da matsalmi yana bacci kawai sai mafarki aka umarce shi je haƙa rijiyar nan ya dawo da ita to da ya farka sai ya rasa to ina zai fara ta ina zai fara ina zai gano ta ma saboda haka sai ya ƙyala zancen to bayan wani lokaci kuma mafarki bayan wani lokaci kuma mafarki har a cikin mafarkin ya tambaya to yaya zai gane sai aka gaya masa alamomi guda biyu na farko daga cikin alamomi zai ga wato na farko daga cikin alamomi shine tsakanin manya-manyan gumakan mutanen maka guda biyu hubal da wane ɗayan eh lata manya guda biyu suna nan a cikin harami masallacin harami to a tsakankanin kafaɗar wannan da kafaɗar wannan nan gurin zai duba alama ta biyu zai ga ƙurayshawa sun yanka raƙumi sun juya tumbin raƙumi a daidai gun hankaka ya zo yana ci yana tsatsaga to daidai inda ya ga tumbin raƙumin nan ne gurin rijiyar zan take saboda haka sai farka to yana tashi sai ruga sai tafi cikin harami yana zuwa ko yale sai ga wannan sai ga duk abin da aka faɗa sai gani saboda aka je nemo dundurusu ya nemo diga ya nemo kayan aiki kawai ya zo ya zaɓe to a lokacin harisu ɗin nan kaɗai shi da ɗansa bai da wani ɗan bayan shi bai haifi kowa mata cikin yayan sannan ya zo da ƙafa wando kawai suka tsara shi da harisu harisu nan yana ɗan kwashe masa ƙasa shi ko yana tsara sai mutanen maka gaba ɗaya suka taso suka zo kansa me kake a nan gurin abin da ya haka me haka me zaki a nan gurin kake haka lami sai ce a'a mafarki ne aka umarce ni cewa in haƙori je zamzam gadon mu na iya da kakannin jiki a nan gurin haƙota ka haƙota ka yi kadai a wallah baka isa ba saboda shi balarabe baya raina abin da yake girma da alfahari in suka bari ya haƙota shi kadai shike dan ya cinye gari da shi wallah bai isa ba su ma sai da ai tare suka yi to ai ni ko ni kadai aka umarta ba ga mun tare da wani zami ba sai suka ce wallahi ba za mu bari ka tona ba ko dai mu yi tare ko kuma za ka yi ba sai ce da ɗansa harisu ɗin nan shi uban wannan abu sufiyana sai ce da shi ya ji da su shi kuma ya ji da haka ma'ana ya tare mai su shi tarkici shi kuma zai hakan ya ci gaba da aikin zama zai fasa to sai zama rai ɗaya ba zai iya da rai dubu ba su suna da yawa shi kuma shi kaɗai ne harisu shi kaɗai sai kasa suka ji rikici har suka da shi saboda haka sai tashi na takaici to wannan ne asali dalili kenan da yasa yi addu'a sai ce ubangiji ne maka alkawari da zaka bada ƴaƴa goma zarata maza wanda saboda irin wannan rana in ta zo nan gaba ka bani ƴaƴa na ciki na zarata maza guda goma ce ni ko zan yanka na goma saboda kai ne mu kusanci da kai da yanka shi ka ji abin da ya jira sai na Abdullahi ya zama zabihu mahaifin manzo Allah to sai ku Allah ya amshi addu'a ta da ya dinga haihuwa ƴaƴa maza maza maza maza maza sai da ya haifi guda goma can sai zama na goma shine sai na Abdullahi mahaifin Annabi Muhammad kuma sai zama duk a cikin goma ba wanda ya zo da wannan hasken na gadon gado sai abdullahi kuma shi ne magajin gida kuma shi alkawari caye na goma zai yanka da caye zan yanka ɗaya ya da sauki zan yanka na goma ya ce to shi za a yanka kuma yanzu shi sa abin da ya faru ya faru shi ma wata kissa ce wannan za ta jajjela ba za mu yi wannan magana ba yanzu a takaice da suka hana shi hakawa ya rasa abin yi sai suka ce to ya ce to yanzu ya za a yi kuke so a yi ni dai ba zan yadda wani taya ni ba sai su so akwai dabara ɗaya ko akwai mafita guda ɗaya me zai hana mu je a kaɗa mana ƙuri'a ta lokacin akwai wani gunkiya da nisa sukan je gurinsa in za a yi ƙuri'a saboda haka sai suka yi suka yi da wannan shawara sai aka hau abin hawa kowa ya hau suka shirya tare da shi abdullahi a abdullahi sai aka tafi da nufin za a je wannan gari mai nisa a je a kaɗa ƙuri'a a ga kan wa za ta fada a raba musu kaddama to a hanya sai guzurinsu ya ƙare ruwa ya ƙare kuma ga sa tsakiyar sahara ba a da yadda za a yi kwana da kwanaki za a yi kafin a ji garin da za a ci suka zauna shiru ba ruwa ba fataken da suka gitta kuma ana ta kishirwa tana ta ƙara tsanani ana nema a halaka har sun yanke ƙauna da su da dabbobin nasu gaba ɗaya ƙarfin su ya ƙare ba su yin gaba ba sai wani ba da shawara ce to maimakon haka maimakon da mu koma bayan mu koma gida ko Allah zai taimake mu kai gida lafiya sai wani ce to da mu koma gida wannan nisan da muka yau mu ci gaba da tafiya mana a gaba ko ma yi nasara mu samu mu kai garin mu mu mutu ba abu da mutsami ne ka wannan shawara cewa ai gaba wani kuma sai ce "Mm, ni shawara ta kurum sauran da suke da sauran karfi su tona rami su binne wanda ba su da karfi duk mu mutu a nan gurin gaba ɗaya ƙarshe ne zai mutu ɗaya ne kawai ba ya kabari ba duk sauran sa da kabari ɗaya ne bai da kabari shikenan to sai zama shawara Abdul Mutalib sai aka ita aka zaba cewa kawai a hawa hawa a cigaba tafiya idan an tsallake lafiya daga cikin Sahara fa ni'ima in ba tsallake ba da an halaka shikenan haka Allah ya shirya da aka tashi aka haura gumi kowa ya hawa hawan hawansa za a tafi Abdul Mutalib yana yi wa raƙumin sa kaimi zai tafi yana katta kasa shi raƙumin a tsakiyar Sahara cikin dokar daji din rairayi fa ba wanda yake da ja'in za a samu ruwa gurin amma raƙumin yana katta kafansa kawai sai ruwa ne ga ta gurin duk sai suka sako suna murna aka ɗebi ruwa aka sha aka ba dabbobi duk kowa ya sha ruwa ya wadata a inda ba a tsammanin ruwa to daga nan gurin sai wani mai hankali ce ta kunga mu samu akan mu lafiya kunga wannan abin da wani matsalin yayi ishara ce karara da cewa shi Allah ya fara wannan aikin yanzu ku muna da hankali a tsakan a tsakiyar dokar dajin nan a cikin sahara ina yake tsammanin za a samu ruwa amma ka duba abin da ya faru to kurin mu koma musallama masa ya aikin nan shi Allah ya zaba dalilin ya fari kenan suka dawo ta duk wa'annan mu'jizozin da suka dinga faruwa da karamomi da suka a hannun Abdul Muttalibi duk ba sa nuna maka wani abakan sai na Rasulullahi da cewa lalle akwai wani tanaji da Allah yi to haka aka dawo Abdul Muttalibi zai shiga aiki ya dinga haka to yana gaskiya alamomin da aka gaya masa dama zai tarar da ajiya ajiyan mutanen jahiliya kafin ya tada inda ruwa yake saboda haka ya haƙo wata barewa ta zinari ya haƙo wasu kobai ya haƙo wasu abubuwa suka samu mai rikici sai dai a rarraba tare kowa a raba ba shi kasansa sun yadda zai haƙa shi kadai amma duk abin da ya samu wannan nasu sai dai saraba da aka zo ya ce a a duk ku ku ga abin da zan yi shi kuma da yake dan arziki ne radiyallahu anhu sai ya je ya narka su gaba daya zinaran nan ya zo ya malala su akan dandamalin Ka'aba gaba daya mata kwalliya da su shi ma baya bukatar komai a ciki radiyallahu saboda ba duniya ce gaban sa ba ko radiyallahu ta'ala anhu saboda haka shi manzo Allah sun sallama dama can girman sa to na asali ne ba wai wani abu ne wanda yake wato wato wato shigo gaba wa man qara mawlidahu ala khabi'in duk wanda ya karanta mawlidin manzo Allah sallallahu alaihi akan wani boyayyen tanaji nasa kana da wata shinkafa ka kawo ta gumbul ji ka aji in an gama ba wani zaka ba ba ka daura kayan ka abu ka tafi ita gida aje a cigaba dafawa kana dan gishirin ka ka kawo akai mawlidi ka dauka kamar da shi gida a danga miya kana da dan ruwa ka zo da shi wani mawlidi aka gama ka tafi gida kai ka cigaba da sha ma'ana wani boyayyen tanaji ka karanta mawlidi a gunsa yanalu minhu zaidahu to daga cikin karama mawlidi sai ka samu ninkin baninkin na wannan abin da ka kawo a karin bi hazal mustafa kai mamakin girman wannan zababbe shine annabi muhammad wa in qara'atahu in kuma ka karanta mawlidin manzo Allah alama in a bisa ruwa yakunu musdalan nuran to wannan ruwan zai zama wato ya saka maka wani haske a cikin cikinka zai zama wani tanadin haske duk wanda ya sha shi liman qar hasala ga duk wanda ya samu ruwan in ya sha fa sharab tajid munazzafa ka sha wannan ruwan zaka samu tsarkakar zuciya ni na san da san da muke muna yan kucin kucin ba mu wuce shiga gidan da mutane ba Musa hajiya suke aika in an gama maulidi malam daddaurawa ake a laida gida gida mu kai gidan wani mu kai gidan wani a kukulla ake wallahi ro maulidi mu kai mutu samu tukuici amma yanzu duk ban san da aka aka bari abubuwa suka nisa ba wallahi gida gida za a dinga kawo duk wanda ba a kawo sai an korafi ba a kawo mana ro maulidi ba to saboda albarka take cikin su manya sun san haka amma kai baka kaza nan kana shirme ya rabbana ya ubangiji musalla ala rabbil buraki kai salati da aminci bisa mai gidan buraka annabi muhammad kenan man bil buraki kada ala wanda ya dauka kan buraka ala samawati ula ya tafi sammai madaukaka guda bakwai ya ma wuce saman ya je inda ba a wucewa ya wuce ita ce magare tikewa sunanta ma kenan sai ta muntaha wai mai kurace inan duk wanda ya zo nan zai tsaya in daga saman gurin ka to ya daka koma in daga kasan gurin kake ya daka koma baya amma annabi Muhammad shi kadai Allah ya dan yazo ya ta gurin ya wuce Jibrilin ma da ya dauko shi tun daga duniya kin kimo suka to da aka zo nan tayi mu je ce a'a ai ba zan wuce nan ba wa min na illa lahu maqamu ma'lumun duk da kaga mun nan duk wanda ka gani yana da gunda ya tsaya ni nan ne gurin tsaya ta ban isan wuce nan ba manzo Allah shi kadai sa kai ya wuce sallallahu alaihi wasallama har ya je gurin da ba gaba ba yamma ba kudu ba arewa ba sama ba ƙasa sai zatin Allah kawai a gun ta ikon Allah anan Allah ya gani da shi nan yaga kun fa iku sallallahu alaihi wasallam fa hala sabqan munsafa maza Allah ya samu rigayi a gurin Allah tabaraka ta'ala wanda ya tsira sa'a da shi salli ala man qamar shuqalahu Allah kai din salati ga wanda aka ketawa wata gida biyu ya tsage manzon Allah shine tsaga wata biyu wa hajaru hayyahu kuma dutse ya dinga gaishe da manzon Allah manzon Allah ya ce na kiyaye har yanzu ina tuna wani dutse a Makka dan zan wuce ta kusa da shi zai ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya gaishe ni sumbal madaru haka na dutse bishiya ita ma tasbihu hukar sharafa ita ma wato an rawaito cewa tana tasbihi ga manzon Allah tana gaishe shi salli Allah ka jadin salati ala man naba amaun bisa wanda ruwa ya bugo ta in yatsinsa wa nahalun aina amin kafihi kuma dutse misansa dabino dabino aina yayi ƴaƴa min kafi daga tafin manzon Allah a shekara daya ku dinga ci mana an ajabu kai lalace bismillah mun da ka aje su kai ya huce man wa eh wato ma'ana dabino yayi ƴaƴa a shekara guda shi ne kisa sayyidin Nasir Malik Farisi ko da dabino manzon Allah yace aje a rubuta mai fansa aka rubuta fansar aka ce fansarsa abinda zai sa ‘yan tashi shi ne ya shuka dabino guda ɗari kuma a shekara ɗaya su yaya daga nan ya sare ya ce to na haƙura kawai Allah ya ƙaddara ba zan samu ‘yanci ba saboda ba a yi a wannan lokacin da ake wannan magana to idan mutum ya shuka dabino to sai dai jikokinsa su ci yayan ko yayansa su ci yayan ko yanzu da ake da abin nan wato ci gaban zamani ma na ilimin technology na gidan gona to masana suna gaya mana cewa ba zai yi a shekara ɗaya a samu dabino ya yaya ba ko da ɗan aure ne kuwa to amma su a lokacin a shekara ɗaya suke so shi kuma manzo Allah ya shuka dabinan a shekara ɗayan kuma suka yaya gaba ɗayan su ba ɗari sallallahu alaihi wasallam wa abda an kana baitan ashrafa kada fa haka kullal khaliqi fi khuliqin wa khaliqi manzo Allah ya wuce dukkan halitta Allah daraja a wajen ɗabi'arsa da wajen halayensa aqulu zabil haqqi ina faɗan wannan da gaske aka zancen yake fa habhu barran mustafa ka san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato kubutacce ne a gurin Allah kuma zababbe ne a gurin Allah kada faqa kada kana fahman wa mahib manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai girma ne akan kansa sannan mai kurjini da shi wa wajhuhu badrun ajib kuma sallallahu alaihi wasallam fuskar sa kamar wata take ban mamaki ne da shi fuskar sa kamar wata saboda haske wa wasa zaka lil habib akrim bihi ma asharafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masoyi ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala mamakin girman sa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala la bi dawiri mufridi annabi sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane dan kalele wala da kasiri shadadi ba dan gajere bane dukus dukus balka da za ta wasudin banda shi manzo Allah matsakaicin tsawo gare shi fil qadri nadban muktafa sallallahu alaihi wasallam shi matsakaici ne shine zaka ji da ba'atan ina tsula a karamu manzo Allah majadaci ne amma yafi kusa zuwa ga dangana shi da tsayi ba gajarta ba walam yakun mukal saman manzo Allah bai zama cikin fuska ba mudawwar wato bai zama mai tabarin na fuska ba mudawwaran musallaman shi manzo Allah mai kewaye fuska ne amma kubutacciya wa faqa kullu man sama habibu man qarrafa manzo Allah ya zarce dukkanin wani madaukaki shi masoyi ne sallallahu alaihi wasallam a gurin ubangiji mai tausayin bayi wadhaku in manzo Allah zai yi dariya kana bibtisam to murmushi yake yi kalbarki yakan yi murmushin nasa kamar walkiya haka za ka ganta falau in manzo Allah yana murmushi ya bude hakoransa aw habbil gama ko kaga hasken bakin manzo Allah kamar kwaye kankara wa yanjali minhu zalam in manzo Allah ya bude baki to duhu yayewa yake saboda hasken hakoran manzon Allah fatfu nabiyyan muktafa ka bi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi a gurin wato dukkan mutane wa azharun manzo Allah mai farin kama ne amma tana zaiba zaiba ba fari tar kama zabaya ba wa hadabu manzo Allah mai yawan gashin gira bayabu zaha mushrabu farin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam abin cudanyawa ne da jajajaja wa hawa jami'un qalabu in manzo Allah zai juya kuma fil iltifati a wajen juyawa to qalabu juyowa yake gaba ɗaya baya waige sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya waiwaye waiwaye sai dai juya gaba ɗaya yana son ya juya muhaffafun manzo Allah mai madankwarin ciki ne shine zaka ji an ce sawa albatsan wa sadari ko mazala da cikin sa da kirjinsa to daidai suke wani bai dago ya wani ya koma baya ba mu za ka ga mafi yawa sai ka ga mutum da tumbi ko to saboda muna ci da yawa ne amma shi manzo Allah ai cin nasa kadan ne shi yasa zama cikin sa ma da kirjin sa ma a shafa suke haka sallallahu alaihi wasallam muhabbabu ahubaha manzo Allah ma abocin kurjini ne wal ainu tuzli bil maha sannan kuma idanun manzon Allah wane idanun bauna ba sai bauna kuma idan annabi ya fi idan bauna kwarjini da fitowa fili walan tara mushabbahan har abada lan tara mushabbahan bihi ba za ka taba ganin wanda ya kama da annabi Muhammad ba wa ayran ara aynahu tusbihu aynahu jamalan in kana son ka ga mai kama da manzon Allah sai dai annabi Muhammad da kansa sallallahu alaihi wasallam shine da kansa ya kama da kansa kawai amma banda shi ba wani eh faza eh fazalan yurafa saboda haka ba za ka samu wani manzon Allah ba araquhu dibun humi min jismu zal muhazzabi gumin manzon Allah in yana fita sallallahu alaihi wasallam yana kasan turare haka kashin sa yake wa sagaruhu zu shanabi sannan kuma wato shiryan manzon Allah ma abociyar raraba ce mufallajan munazzafan mai mararraban haƙura ne ko masu tsafta sallallahu alaihi wasallam akrim bi aka walwara bi aka halwara ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mafi iya sa kwalli a cikin talake baki da halqan wa khuluqan bahara manzon Allah sallallahu alaihi ya zarce kowa ya zarce kowa a wajen dabi'a da wajen halayya wato wajen halitta da wajen halayyarsa fa shakaruhu ma in yura ba za ka taba ganin irin annabi ba walan yuhakal mustafa kuma wanda zai iya kwaikwayon manzon Allah cikin komai ne sai zai kwatanta kawai salli alal mu'ammali Allah kai salati bisa wannan abun buri shine manzon Allah wanda duk muke burin haduwa da shi wal mukatafal mubajjali wanda ke shine abun koyi kuma abun girmamawa bashirin al mukammili shine mai bishara gare mu shine cikakken nan wanda ba shi da tawaya mu'azziman man sharufa kuma manzon Allah shine abun girmamawa wanda yake madaukaki salli alal mahmudi Allah kai salati bisa abun yabo shine manzon Allah akhissa hawal judi ma abocin kyauta da baiwa jarar razaya sudi manzo Allah mai jawo wato razaye sudi ko mai janye da abin da yake wato halaka ce mummuna manzo Allah shi ke kawo da ita wa karriman wa sharrifa ka girma ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli alamar jana Allah kai salati bisa mafakan mu shine annabi Muhammadu walayyinan kuma wanda yake mai tausasa mana muzkana tun asalin da shi yake yake tausayi ne shi ga halitta safiyina manzo Allah shine tsarkakakken nan namu manjana shine mafakan mugunsa muke fakewa mu tsira wa bashiran wa adifa kai salati kuma kai bishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salli ala shafi Allah kai salati bisa mai ceto fi yawmikal fazi'i a ran da kowa zai zabure tsorata ranar alkiyama kenan muhtarikan rafi'i wanda yake shine zababban nan naka madaukaki wal tarhaman wal tarafa wal tarhaman wal tarafa Allah ka ƙara jin kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ƙara tausayi gare shi salli salatan Allah kai salati irin salatin da lam takun baka taɓa yin irinsa ba wala takun kuma zaka taɓa yin irinsa ba ko nan gaba madan zaman tsawon zamani Allah ka zazzage wa annabi shi alal zaki wal fadin bisa wannan mai kaifin tunani mai saurin ganewa shine Annabi Muhammadu man jahala qalbi kannafa wanda ya kore jahilci daga cikin zuciyata shine sayyidina Rasulullahi salli Allah kai salati alaman kuddima bisa wanda aka gabata shine farko mu'akharan kuma aka kawo shi a ƙarshe wajen aike shine na farko a daraja shine na ƙarshe a wajen aike munawwaran muhakkaman mai hasken nan wanda yake tsararren halitta gare shi wal takfi an al-khulafa Allah ka dauke mana dinnan yana yake iya mana salli Allah ka dadin salati a ji da shuhubi adadin taurarin duniya wa kalhasa Allah kai salati ga manzon Allah kamar yawan adadin tsakon kwani wa suhubi kamar adadin yawan girgiza gizagizai da ka halitta tun daga sanda kai duniya har zuwa yau wasahabi kai salatin nan ga sahabban manzon Allah sun ma manhubi qarabatan sannan wanda dukka bawa kusanci da annabi su da sharifai su ma kai musu salati wa man kafa da duk wanda ya koyi da annabi shi ma kai mai salati wa hab libar hamal maram Allah ka bawa shehu Ibrahim abin da yake nema fa minhu ainullah tana yau ga shehu Ibrahim ya kasa bacci na kasa bacci li khawfi badashi zantika tsoran dankan nan ta ubangiji ranar alkiyama ita tana da bacci tunani nake za mu da Allah ran za ta shi kiyama shi hana da bacci la ilaha illallah lima jana wa ma jawa saboda aikin da nayi wa duniya ya shawo ibrahim imana lima jana wa ma jafa saboda abin da na tsatsafo da hannayena saboda abin da na aikata na kasa bacci wane mutum ya shawo ibrahim mun tuba to mun gode Allah alhamdulillah tana ganin mun ka karshen wannan majalisi insha Allah sai da akwai kasida ta ƙarshe wacce take ta wasuli da shehu yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa to ita kan karanta kawai zai yi fassarawa da mu ma mu tawassulin mu yi addu'a da ita duk abin da muke nema gun Allah mu kujarci Allah zai biya mana wannan addu'a ce da shehu yayi tawassuli ne da sayyidina rasulullahi tawassuli da sahabban manzo Allah a cikin neman biyan bukatunsa to muna addu'a albarkar wannan addu'a da zamu karanta yanzu albarkar shi shehu wanda ya addu'a albarkar wanda aka yi tawassul da shi shi ne sayyidina rasulullahi da kuma sahabbansa da sharifai jikokin manzon Allah albarkan mauridi albarka duk masu albarka a gun Allah Allah ya biya mana dukkan bukatunmu Allah ya yi mana duk abin da ya dame mu Allah ya albarka ga iyalanmu Allah ya albarka ga abin da ya ba mu na daga dukiya da arziki da amfanin gona da ya ba mu da Allah ya albarka a cikinsu Allah ya sanya tsoron Allah cikin zukatan shugabanninmu Allah ya riko da hannayensu Allah ya ba mu ikon biyayya gare su mu talakawa kuma ya ba su ikon jin tausayin mu su shugabanninmu alfan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake alheri ne Allah ya sadar da mu da shi abin duk da yake shari ne Allah ya kawo da shi komai san da muke masa na alfan masa na rasulullahi muna tawassuli da duk abubuwan da muka ambata ubangiji ya yaye halin kunci da muke ciki a wannan ƙasa ta mu irin halin da muke ciki na tsadar rayuwa da halin da muke ciki na kashe-kashen mutane da sace-sacen al'umma da kuma halin da ake ciki na yaƙe-yaƙe a ƙasashen musulmi musamman musamman zirin gaza musamman ƙasar falastini baki ɗaya allah ya karya yahuda ya karya tanajinsu daular isra'ila da duk waɗanda suke taimaka musu da wanda suke farin ciki da abinda suke allah ya karya su allah ya taimaki yan uwanmu falastinawa allah ya ba su rinjaye akan kafirci da kafirai baki ɗaya albarkan manzo allah sallallahu alaihi wasallam ha kuma duk inda ake gabza yaki tsakanin musulmai da kafirci Allah ya ba musulunci kariya Allah ya ba musulunci rinjaye a cikin wannan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu Allah ya da musu rahama Allah ya saka musu alkhairi wayanda suka rage muke tare da su Allah ba mu ci lafiya baki da da su dan rahama Allah sallallahu duk wanda ya aiko da neman addu'a a cikin wannan zama da muke yi ko ya kujirce a ransa bai ma faɗa ba to Allah ya san bukatun kowa dake dake Allah ya biya mana wanda duk suka zo Allah ya biya bukatun su wanda ma ba su zo ba suke farin ciki da abin da aka yi Allah ya biya musu bukata dan rahama manzo Allah duk gurbin da aka cire allura Allah mai da tsan da gurin da barka annabi sallallahu alaihi wasallam bil mustamal mujtamal mukhtar min mudari ta'alluqi wa wali fil badwi wal hadari bil mustamal mujtamal mukhtar min mudari ta'alluqi wa wali fil badwi wal hadari بالمصطفى المجتبى المختار من مدري تعلقي وولي في البدو والحضر بالمصطفى المجتبى المختار من مدري تعلقي وولي في البدو والحضر قد دار بالشوق في كل البلاد وطاه مطلبي وإليه منتهى سفري بالمصطفى المجتبى المختار من مدري تعلقي وولي في البدو والحضر ناديته يا رسول الله ضيفك يا الرجل فيض والعون والأحلون في كدري المصطفى المجتبى المختار من مدري تعلقي وولي بالقلب والحذر إني فقير وكير ضارئ وجل ما لي سوى المصطفى المختار من وزري المصطفى المجتبى المختار من مدري فارزق لي العود منصورا لديك وتقضي كل ما كان لي في الله من وطري مختار من مدري تعلقي وولي في البدر أنت الذي ما أتاك الدار منتصر إلا وفاز بنصر غير منحصر قبل مجدم المقدار من مدري تعلقي وولي في البدر وذاك سار به الركبان أنك فلا أرى أخيب وخير لخلق لي وزري إن قمت لم أنصر من اندداها فما أقول يا سيد الأكوان للزمر إما تجود بنصر خارق وكفى أو يرجع الجار منك غير منتصر المنتقى المجتبى المختار من حاشاك ترجع جارا شائرا وخديما قد أتاك لعمر له خطري يضيق صدري دورا يا أمين وتارة أعيش بما أرجو من الوزر المصطفى المصطفى المختار تحول الحال حالا يا كريم ويا باب الإله ومن عاد في سقري تحول الحال حالا يا كريم ويا باب الإله ومن عاداك في سكري مختار من مدري تعلقي ووليك القلب والعذري تحول الحال حالا يا كريم ويا باب الإله ومن عاداك في سكري مجتبى المختار من مدري تعلقي ووليك القلب والعذري عليك صلى إله الناس قادبة يا سيد الناس جد لي منك بالوطر محمدا خير خلق الله أجمعهم عبد الإله الذي قد جاء لا قدري مصطفى المختار بالمضري تعلقي وولي يا فاتحا خاتما للرسل ناصر دين الحق ترفع ما بالعبد من ضرري مصطفى المجتبى المختار بالمضري هاد البرايا إلى النهج القويم أجس يا من ترى آيه في الشمس والقمر تختار من مضري تعلقي وولي في المن وفي الأناصر قد بانت أجائبه وفي البهائم والأشجار والحجر مختار من مضري تعلمي وولي بالمدن وفي السماوات والآفاق أجمعها وأنفس الناس من آي ومن إبري ولتذكرن أبا بكر وتاليه وتلوه جامع الآيات والصور مدهو المختار من مضري تعلمك وولي في المسجد واذكر عليا كذا وبنيه معتبرا واذكر أكاشة مولى صارم الذكر واذكر سعيدا وسادا طلحة وأبا عبيدة سادة في النظم كالدرري لا تنس سلمان واذكر خالدا وأبا هريرة وابن عوف إبرة البشر واذكر أتيكا وصوبانا وآمرهم واذكر قتادة واذكر قصة البصر وجابرا وزبيرا إنني بهم أرجو قضاء شؤون أتعبد فكري واذكر كذا حمزة أم النبي وأباسا وفاطمة في آية القرر بل صحبه قد ألفا كلهم قد أتتهم آية من يدي خير الورى المضري مختار من مضري تعلمي وولي عليه صلى وسلم الإله فما عبد تمسك بالعادي بمنكفري تعلمي وولي بالقدر
صلى الإله على من زلت سائله من زل يعطي بلا من ولا كدر مجدب المقتار من مضري عليه والآل والأصحاب أجمعهم أدى البحار وأدى الرمل والمدر ما أب بالمقتبى من قال ممتدها بالمصطفى المجتبى المختار من مدري ما أب بالمقتبى من قال ممتدحا بالمصطفى المجتبى المختار من مدري اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أبدنا أصبر لك لك لا إلى صادق المستقيم وعلى آله الجدار العظيم سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب alhamdulillah zama ya zo ƙarshe duk abubuwan da ake nema mun karanta cikin wannan wannan wannan baiti kuma kuma an ba mu wani zai ji kai ai wannan dan bana bana ba ta bi zai ga gane sallallahu alaihi wasallam sifari goma Allah kai mana gafarar takaitawa da muka yi akan abubuwan da suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran wasu abubuwan waje da suka biyo baya salatul fati biyu salatul fati biyu salatul fati biyu wannan mai gida da ya haɗa wannan taro Allah ka saka mashi da alkhairi Allah ka ja kwanansa mahaifinsa Allah ƙara mashi lafiya zuri'arsa Allah ka musu albarka Allah ka yi wa gidan albarka Allah ka yi wa unguwa albarka Allah ka yi mana albarka gaba ɗaya misalar da fati dokta da yake ta hidima kan janibin annabi sallallahu alaihi wasallam da shehu tijjani da shehu ibrahim Allah ka ja kwanansa Allah ƙara mishi lafiya Allah ka tsere shi daga sharrin makiya da muhassada da munafikai da yan gunzugulu eh akwai bambancin munafikai da yan gunzugulu eh to Allah ka tsere shi daga dukkan irin waɗannan Allah ka ƙarfafe shi Allah ka ba shi lafiya zahira da baɗina Allah ka albarkaci zuri'arsa Allah ka shige masa gaba da mu sallallahu alaihi wasallam yi mai salatul fati dukkan wanda ya zo wannan gurin da yake da bukata dai an karanta cikin wannan takarda Allah ka bashi wanda yake da ita a zuciyarsa ya koyi Allah ka san wannan abu Allah ka bashi da mu sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana albarka gaba daya Allah ka yi cikin iyayenmu da iyayen iyayenmu har zuwa kan annabawa da alaihi salam gabaɗaya mai fatiha da salar fatiha bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر يوم دار العظيم اللهم إنا نسألك بما وارثه حجب جلالك من سوهات وجهك التي لو زهر للوجود لتدكدك الوجود وانحرق وصار مخر العدم نسألك بك صفات ولاياتها وأزواجها أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأن تؤتينا صبر عند الأقراء وفوز عند اللقاء ومنزل الشهداء وعيش السعداء ونثر على الأعداء ورحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بجاه اللهم صل على رحمة لكل وروح لكل وثر لكل الجامع لكليات الأسماء والصفات على المخصوص بما لم يخص به غيره أين من تدلل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة كلية ذاتية أزلية ديمومية وارثة من حياة المؤبية إلى درس المؤبية أزل الأنفاس والخواطر في الهال والمعاد دروس في ألف ألف ألف دروس في كل مقدار نقدر تعيني ألف ألف ألف ألف مرسل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت الله الله الله الله لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.